assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hudu ba mu ta yau ayyuta ne akan lokaci na ƙarshe a cikin rayuwarmu allah ya ba mu sa'a godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne ko badaɗayin Allah ne Allah ka yi daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbarsa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alƙiyama ba haka ya ku bayan Allah ina muku wasici da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alƙiyama ya ku bayan Allah akwai wani lokaci da yake zuwa wani lokaci ne wanda baya maimaituwa a cikin rayuwar dan adam kuma kowa a cikin mu ya same shi ko muna so ko ba ma so wannan lokaci shine lokacin mutuwa lokacin barin wannan duniya da muke ciki zuwa lahira Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran yake cewa kowace rai sai ta dandane mutuwa mutuwa ita ce ƙarshen dukkan halittu lokacin mutuwa ba wanda ya isa ya canja shi komai matsayinsa ba wanda ya isa ya jinkirta shi a kansa ko ya jinkirtawa waninsa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yanke ɗan adam zai mutu a wannan lokacin dole shi sai ya mutu kuma ba za a saurara masa ba bare a bashi dama ya gyara kurakuran da ya yi bare a bashi dama a wannan lokacin ya tuba Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu yasin yake cewa idan mutuwa ta zo musu to ba za su samu daman yin wasici ba sannan ba za a bar su su koma wajen iyalansu ba hakanan za ta dirkake su ta kama su sai komawa zuwa ga Allah hakan mutuwa za ta tafki mutum mutum yana cikin ɗuimuwarsa na wannan rayuwa bai zata ba bai yi tsammani ba bai shirya ba hakanan ƙarshe zai zo kowa ƙarshensa zai same shi kan halin da yake rayuwa a kan shi bai samun daman yin wasici kuma ba za a bar shi kuma wajen iyalan shi ba bare ya gaya musu a yi kaza a yi kaza ko a bar kaza a bar kaza ya koma yin Allah wannan fa gargaɗi ne ga waɗanda suke rafkananu dangane da mutuwa ire-irenmu don kusan wannan hudu ba kaman ni ake wa dan in kana neman wanda ya gafala dangane da mutuwa ka same ni sai ka zauna kai tsuntuwa ire-iren mu waɗanda suka rabkana da, mutuwa suka ɗauki wannan duniya kamar wata aba ya zama ba sa tuna mutuwa har su sake Allah ya tsare mu mutuwa ta zo ta mamaye su ba za kuma ta ba su lokaci ba wanda za su gyara ayyukan da suke yi ba za ta ba su lokaci ba wanda za su yi wani bayani wanda zai zama tsira gare su shi yasa ya zama dole a kanmu kada mu ringa mantawa da mutuwa ya zama dole a kanmu mu sani cewa akwai ranar da za mu bar wannan rayuwa ta duniya ko muna so ko ba ma so shi yasa abin da ya dace da mu shine a yanzu tunda Allah ya bamu lafiya Allah ya bamu lokaci to mu yi kokari mu tuba mu yi kokari mu gyara ayyukanmu Allah madaukakin sarki ka sa mu gyara ya ku bayan Allah idan mutuwa ta sauka akan mutum bai da dama ya faɗi wata kalma bai da dama ya aikata wani aiki bai buƙatan wani lokaci wanda za a bashi don a jinkirta masa dan lokaci kaɗan zai nema alhalin yanzu ga mu da lokaci mai yawa lokacin da ya kamata mu tsaye da wajibai lokacin da ya kamata mu maida wa mutane abubuwan da muka san mun zalunce su lokacin da ya kamata mu rubuta wasicin mu ajiye lokacin da muke da dama amma fa idan mutuwa ta zo duk waɗannan damar ta rufe dan adam babu yanda ya iya yana da bukatuwa zuwa ga wasici amma ba zai iya ba yana da so yayi magana ba zai iya ba shi yasa zaka ga a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki da ya kira wasiyar sai ya sa ta ana kira wato wannan kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne ya sa ta haka ne don me don ya nuna wato wasici komai karancin sa ba za a ba dan adam yayi ba idan mala'ikan mutuwa ya sauka a kai shi da haka wannan dan karancin da ba za a bar shi ba bai da lokaci ko da dan mintuna ne ina yace zai je ayyuka wanda yanzu bai yi ba Allah madaukakin sarki shi yasa yake cewa kuma ba za a bar su su koma wajen iyalansu ba saboda tsananin damuwa da za su shiga da kuma tsananin bukatuwa da suke da shi na yin wasici amma ba za a kyale su ba dan adam zai bukaci yayi wasiki zai bukaci ya ce iyalan shi ayi kaza zai bukaci ya ce kudin sa na banki kaza ayi kaza zai bukaci ya ce filin sa na waje kaza ayi kaza zai bukaci ya ce ayi kaza ayi kaza amma ina a lokacin nan ba a barin dan adam ya ce komai saboda mai lokaci ya kare yanzu ne fa jama'a muke da dama mu yi irin waɗannan abubuwa yanzu ne kake da dama ka tsantsara abubuwan da za ka yi kan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya mallaka maka don ka faɗi yadda za a yi bayan baka nan don wallahi wata ran baka nan wata ran bana nan wannan ko ka yadda ko kar ka yadda ko na yadda ko kar na yadda haka yake wata ran za mu waye gari duka mu ba ma nan shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayansu sai ya ce Allah a mai da ni duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce zai faɗa ka ne wai nan ya koma ya aiki na gari akan abin da ya bari dukiyar da ya bari sai Allah ya ce a'a wannan magana ce yake faɗa ya sashiya magana ce kawai ya sashiya yake faɗa ba abin da za a yi masa illa zai koma cikin kabari ya zauna ya yi jiran dako a sa mutum a kabari ya shiga cikin masu jira idan ɗan adam ya zauna ya yi tunani ‘yan mintuna biyar tun daga kan annabi Adam fa, wanda duk aka binne suna nan suna jira, tun daga kan annabi Adam, duk wanda kaga an sa shi a kabari wallahi ya shiga cikin layin jira ne, tashin kiyama tare za a yi hadda mu, tare duk za mu tashi, da haka ka ɗan dubi waɗannan ‘yan shekaru da Allah ya baka, da waɗannan kwanaki da Allah ya baka, ka kwatanta su da shekarun da za ka yi a cikin kabari. Ka kwatanta su da zama da za ka yi, ka san kuwa idan mutum ya sake akan in waɗannan kwanaki na wannan rayuwa na duniya waɗanda suke kaɗan ya lalata waɗancan zama mai tsawo wallahi ya yi hasara Allah ya tsare mu da haka lokaci ne da ya kamata ɗan adam lallai ya tuna cewa akwai aiki a gabansa na komawa ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya samu gyara ya ku bayan Allah wannan roƙo na cewa a bar mutum a bar shi a duniya ko a bashi lokaci ba fa kafirai ne kadai za su yi shi ba har da musulmai waɗanda suka yi ragwantaka waɗanda suka kasa aiki na gari Allah yake ba da labari duk wanda mutuwa ta zo masa in dai bai yi abin da ya dace da shi ba in dai ya yi zalunci a cikin wannan rayuwa to sai ya yi nadama sai ya yi nadama halin da zai ga kanshi a ciki sai ya nadaman yanayin mala'ikun da zai gani sun zo wanda za su ɗauke shi daga wannan duniya zuwa ga wato lahira, kuma ba wai zai nemi a bar shi ba ne ya je ya zauna, ya ci kayan daɗi ko ya kwanta ya yi bacci, a'a zai nemi ne wai a bar shi ya je aiki na gari. Bayan Allah ga mu yanzu mu yi aiki na gari man, yanzu muna da dama, amma ba za mu yi ba, amma sai mutuwa ta zo sai mutum ya ce a gyalen shi zai je aiki na gari. zai je aiki mai kyau Allah madaukakin sarki ya ce a'a ba za a bar shi ba babu komawa babu saurarawa duniya an karar da ita shi ya sa ma Allah madaukakin sarki sai ya ce kawai magana ce yake faɗi wanda yake yasasshiya muke furta ta wadda take ba abin da za ta ja masa sai dai hasara da nadama Allah ya kiyaye kuma Allah madaukakin sarki ce daga wannan lokacin akwai zaman barzaku wato wani waje ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi kamar transit tsakanin duniya da lahira nan ake zama a jira kafin Allah madaukakin sarki ya tashi kiyamarsa wani waje ne wanda yake kare dan adam ya dauke shi daga duniya kuma bai kai shi lahira ba a wannan waje waɗanda suka bi Allah za su dinga jin daɗi a ciki Allah ka samu a ciki waɗanda suka saba wa Allah kuma za su sha azaba a ciki Allah ka kiyaye ya ku bayan Allah ku yi tunani akan wannan lokaci na barin wannan duniya ku yi tunani akan wannan lokaci wanda za a raba ku da abubuwa da kuke so za a raba ku da masoyanku za a yanke muku dama ta aiki na gari mutuwa za ta zo ta mamaye ɗan adam ba abin da ya iya haka nan yana ji yana gani sai dai ya ringa kira na nadama yana cewa a bashi lokaci zama da zai je yi aiki na gari kuma ba za a amsa masa wannan kira ba ba za a bashi wannan lokacin ba bare ya tuba ya koma ga Allah bare aiki wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ya fi ku bayan Allah wannan cewa a bani lokaci lalle mu sanya shi a cikin zukatanmu mu ringa tunanin shi Allah ya tsare mu da shi mu ringa tunani don wannan tunanin zai sa ɗan adam a cikin wannan rayuwar ya gyara ayyukansa zai sa ɗan adam ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zuciya za ta yi taushi za ta bar saɓon Allah maɗaukakin sarki ɗan adam zai gaggauta ayyuka na gari saboda mai dan fuskantar wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul munafiqun yana cewa Allah madaukakin sarki bai jirkirta wa rai idan ajalinta ya zo ajali ba wanda isa ya jinkirta shi abu ne wanda yake rufaffe iyakantacce lokatacce babu wanda dan adam ya iya da shi ko dan adam ya yi aiki na gari ko ya yi aiki na gari idan mutuwarsa ta zo babu makawa sai ya mutu kuma sai ya nemi a ƙara masa lokaci kuda ɗan kaɗan ne don mai don ya gyara ayyukansa amma ina ba za a ƙara masa ba abin da ya kasance ya riga ya kasance abin da ya zo ya riga ya zo ya danganci halin da mutuwa ta iske ɗan adam a cikinsa ya kuban Allah a cikin waɗanda suke mutuwa take kama su akwai wanda za ka ga yana yana faɗaka yana farka farkawa wanda yake na damuwa yana lafunza wanda yake na nadama kan abubuwan da ya gabace shi yana yin ƙoƙari a lokacin ya tuba alhalin wannan lokacin ba lokacin tuba ba ne lokacin tuba shi ne yanzu yanzu nan lokacin da kake da rai kake da lafiya lokacin da kake dama ka yi duk abin da za ka yi Allah yana kiran mu dukan mu tuba ko mu gyara aiki Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon gyara amma wancan lokacin fa idan mutum ya jira to yayi latti yayi latti lokacin shuka ya wuce ba abin da dan adam zai samu a wannan lokacin ya bari cewa sai gobe sai gobe ya yaudare shi ya bari burace burace ya ga ya yaudare shi ya tankwara wa kanshi shedan ya ja igiyar wuyarsa ya tsare tsakanin shi da tuba da kuma komawa ga Allah Allah madaukakin sarki ka tsare idan mutum yana yi tunani da hankalinsa yayi tunani da wannan lokaci da yake zuwa to ba shakka zai samu dama ya gyara ayyukansa tunda dai mun tabbatar cewa babu makawa cewa lalle mutuwan nan dole sai an yi ta babu makawa haduwa da Allah dole sai an hadu da shi da haka dole mu yi kokari mu gaggauta tuba ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka karbi tuban mu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hanu ga abin da ya hale ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani ya zama dole akan mu yi shiri na komawa ga Allah madaukakin sarki mu farka daga rafkanwa da muke ciki mu farka daga maye da muke ciki na wannan duniya Allah madaukakin sarki ya faɗakar da mu cewa fa lokaci na barin wannan duniya duka ya kusa zuwa gare mu Allah madaukakin sarki a cikin suratul anbiya yana cewa lokacin hisabin mutane ya kusa amma suna cikin rafkana lokacin hisabin mutane ya kusa inji Allah amma suna cikin rafkana wato ba sana cikin makana suna kawo da kai wannan aya akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wanda suke gargadin azalimi idan mutuwa ta zo masa irin halin da zai shiga suna nan da yawa Allah madaukakin sarki a cikin suratu shura yana cewa wanda Allah ya batar da shi babu wani majibinci wanda kuma bayan Allah da zai shiyar da shi yace zaka ga azzalimai lokacin da suka ga azaba suna cewa shin ko akwai wata hanya ta hikima wanda za a yi mu koma duniya Allah madaukake sarki ya ce za su faɗi wannan ne lokacin da suka ga mala'ikun mutuwa lokacin da suka ga wani yanayi mai tsanani lokacin nadama mai girma lokacin bakin ciki na tashin hankali kan abin da ya gabata Allah madaukakin sarki yayi ya faɗi wannan kalma a cikin alkur'ani na cewa ko akwai wata dabara ta komawa duniya wannan kuma salo ne na maganar alkur'ani bi ma'ana ko akwai yanda za a yi wata hikima yanda a rayuwar mu ta duniya muke ba da cin hanci yanda kaga in dan adam in abu ya same shi a duniya za a san yanda za a yi kalman za a san yanda za a yi za a je a samu wani a ce an san shi wani babba wani ɗan adam wai abin da yake tunani da dawowa duniya ko akwai yadda za a yi ko mala'ika zai ɗan karɓi cin hanci ya haƙuri ya bari sai an jima ko shi ne hal min sabil ɗin nan wannan shi ne abin da yake nufi ko akwai wata hikima da wata dabara da za a yi a koma duniya ina wallahi babu wata hikima babu wata dabara da za a yi na komawa duniya shi yasa ɗan adam tun yanzu tun yanzu yana shaida kansa ya yi ƙoƙari ya gyara al'amarinsa tsakanin shi da Allah, Allah maɗaukakin sarki ka samu gyara. Ya ku bayan Allah ya kamata mu ringa tunani a kan mutuwa, mu sanya mutuwa a gabanmu, mu ringa tuna wutar Allah don me don kada mu shige ta Allah ka tsare mu da ita. Mu ringa neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga azabar Allah, saboda tabbas ne babu hukunto a ciki. Wannan yakan sa zuciya ta yi taushi, wannan yakan sa dan adam ya ji tsoron Allah madaukakin sarki dan mun tabbatar da cewa tashin alkiyama gaskiya ne mun tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama da haka ya zama dole mu fadaka mu farka kafin mutuwa ta zo ta iske mu ta mamaye mu babu yanda muka iya da ita kafin a dauke mu a sanya mu a cikin kabari ko dai kabarin mu ya zama dausayi daga cikin aljausayin aljanna Allah ka sanya haka ko kuma ya zama rami na ramin wuta Allah ka daukakin sarki ka kiyaye mu ya kuban Allah a cikin mutane akwai mutanen da ba sa son a ambaci mutuwa akwai mutanen da ba sa son su ji sunan kabari wallahi na rantsa muku da Allah wannan rudi ne na shedan wannan yaudara ne na iblis yanda yake so dan adam ya rayu ko a cikin gafala a cikin wasa a cikin wargi dai mai dan ya zama karshen sa ya zama lalatacce Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce wanda imamu Anas ya rawaito Anas dan Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da tanna haleku daga zuwa ziyaran kabari yace amma yanzu ku ringa zuwa ziyaran kabari saboda ziyarar kabari na sa zuciya ta yi taushi yana sa zuciyar dan adam ta yi taushi yana sa idanun su zubar da hawaye yana kirtina wa dan adam lahira kada ku rafkana gaban tuna mutuwa abu darda yadda Allah ya tsara tabbata a gare shi yake cewa babu bawa wanda zai yawaita tuna mutuwa face farin cikinsa da duniya ya rabu wanda duk ya yawaita tuna mutuwa to damuwarsa da duniya zai rabu ba zai zai zama sa'annan ya ce duk mutumin da ya yawaita tuna mutuwa hasadarsa ma za ta rabu saboda idan ka tuna za ka mutu ma to ka tsaya kaura mutane hasada akan me duk abubuwa da za su zo su girma kamar an yi ruwa an ɗauke lokaci ya zo ya wuce don haka kada ku sake shedan ya hana ku tuna kabari saboda babu makawa dukkan mu sai an samu a cikin kabari ko muna so ko ba ma so kada mu yaudari kawunan mu kada mu tsananta dogon buri saboda akwai tafiya a gaban mu mai tsawo kuma muna da guziri wanda yake dan kadan kuma dukkan mu mun kusa tafiya sai dai Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a Allah madaukakin sarki ka sanya mafi kyawun ranakun mu ranar da zamu haɗu da kai Allah madaukakin sarki ka sanya idan mutuwar mu ta zo mu cika da imani Allah ka sanya la ilaha illallah ta zama ita ce kalma da zamu faɗa na ƙarshe a cikin rayuwar mu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعذب له يوم القيامة أجرا عباد الله هناك ساعة ولاحظة حاسبة لا تتكرر سيمر بها كل منا شاء أم أبى إنها ساعة الموت والانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة يقول المولى جل وعلا كل نفس ذلك الموت فالموت نهاية كل مخلوق وساعة الموت ساعة لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يؤخرها عن نفسه أو غيره ولو لساعة أتى يتدارك ما فاته ويسليها من أوداعه يقول المولى جل تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وحسابهم في معركة الحياة لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حسابا فإذا هم منتهون كل على هذه التي هو عليها لا يملك أن يؤتيه من بعده ولا أن يرجع إلى أهله فيؤتيه بما فيه مصالحه وإنكار نفسه عباد الله هذا إنذار لأهل الغفلة الذين غفلوا عن الموت أمثالي وشغلتهم الدنيا عن تذكره ففاج عنهم الموت فلا يسعفهم الوقت ليصلحوا ما يمكن إصلاحه فالموت لا ينبغي أن يستمتعه منا أحد فلا أحد يعلم موعد رهينه من الدنيا وليس له بعد الموت من عمل ولا توبة ولا استدراك شيء ولا تسليه وليه عباد الله إذا نزل الموت لا يستطيع أحد منا أن يتكلم بكلمة فكيف إلى فعله يحتاج إلى زمان طويل في أداء الواجبات ورد المظالم واختيار التوصية من بين سائر الكلمات فلا قدرة له على عمل الكلمات فإن الهادة في وقت الموتية التوزية لأمل والتفكير في التوزية للتعبير فلا يقدر على توزية ما ولو كان بكلمة يسيرة ولأن التوزية قد تحصل بالإشارة فلا يجوز أنها عاجل عن غيرها قال تعالى ولا إلى أهله يرجعون بيان لشدة الحاجة إلى التوزية لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية بعدم الحاجة إليها فإذا لم يمتدي ما الحاجة دل على غاية الشدة قال تعالى حتى إذا جاء آدم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون عباد الله إن سؤال رجعت في الآية السابقة ليس كاتم بالخالق بل يعم كل مفرد فيخبر الله تعالى عن حال من حضرت الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحالة إذا رأى مآله وشهادة وحى آماله فيذنب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واختلاف شهواتها وإنما ذلك كما قال تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفررت في جنب الله كلا أي فلا رجعة له ولا إمهال فقد قدر أنهم إليها لا يرجعون إنها أي مقالة التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كلمة هو قائلها أي مجرد قول للسان لا يريد صاحبه إلا الحسرة والندامة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أي حاجز من الدنيا والآخرة وفي هذا المرزق يتنعم المنعمون ويعذب العاصون من ابتداء موتهم واستقرارهم في قبورهم إلى يوم يبعثون فليعدوا له العدة وليأخذوا له هبته إلى عباد الله فكروا في هذه الساعة وقد هيل بينكم وبين شهواتكم ومحبكم وانقلعت عنكم فرص الأعمال الصالحة وهجمت عليكم الشدائد العذاب ووقعتم في الأخلاق العذاب فناديتم عند ذلك نادمين رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فلم يجب نداؤكم ولم تولوا ساعة ساعة واحدة لتبنوا فيها لترجعوا فيها وتبنوا فيها ما ما تستحقونه من أعمال صالحة وتسترجون به ربكم عباد الله ليكن هذا النداء على بالكم طالما أنكم على كيد الحياة لا تغفلوا عنه أبدا فإنه إذا باشر القلب أهل به خوفا جديدا فهكذا بعون الله تعالى التقوى وانخلع العبد من المعاصي وبادر بالصالحات قبل ساعة العجل قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فالآجال لا م- لا لا مجال فيها للتعجيل فهي مكتومة مهدولة موجودة وكل قاتل ومنفرد يندم إلى الاهتداء ندما لا يجري ويسأل أن يلالع في أمره ولو شيء يسير ليستدرك ما فاته ولكن هيهات هيهات وكان ما كان وأتى ما أتى وكل بحسب تفريده عباد الله هناك مهتدر يفيق فاكة وينتبه انتباعا لا يدركه من حوله انتباه لا يوصف ويقلق قلقا لا يتصور ويتلاحظ حسرة على زمنه الماضي ويتمنى لو ترك كي يتدارك ما فاته في علاج توبة ويتمنى لو ترك كي يتدارك ما فاته في علاج كلمة لعلها تنجده ومن عذاب الله مخرجه ولكن هيهات هيهات لقد فرط في زمن العمل وتساهل في فترة الزرع مع النذير قد جاءه والتهذيب قد وصل إلى مكانه ولكن التسويف والتأجيل ولول الأمل والخضوع لإبليس حال بينه وبين التوبة وسرعة العوبة والرجعة ولو استشعر العاقل وهو في أوان عافية في تلك الساعة لهتل كل مقصود ونال كل مذلول فلقال ما نعلم أن نندم على ما فرطنا في جنب الله وأننا سنتهتل على ذنوبنا فلماذا لا نبادر بالتوبة قبل قبل الموت ونستعد له غاية الاستعداد اللهم اجعلنا من الذين يعودون إليك أولة سيئة يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الودود أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه يبلغوا في الأولى والآخرة عباد الله علينا أن نستعد للموت حتى الاستعداد وأن نصحى من هذه الغفلة ونفك من هذه الرفوة وقد نبهنا الله جل جلاله لأن الوقت قد آن قربا فقال جل من قائل علما اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فالآية التي فيها النذر والحسرة من الظالم عند اقتراب الموت ورؤية العذاب تتابعت في القرآن في مواضع كثيرة كما قال تعالى ومن يرد الله وما له من ولي من بعدي وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرج من سبيل فيا له مرأى ومنظر فزيء وتعب شنيع بظهور الندم العظيم والوصل الذي لا يباهيه هدن على ما سلف يا لعزيم تعبير القرآن الكريم يقولون هل إلى مرج من سبيل أي هل لنا من طريق أو حيلة حتى نرجع إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل طلب محال أن يتحقق أجارني الله وإياكم من ذلك إنه سميع كريم منيب عباد الله علينا أن نفكر في الموت وأن نجعل الحد عن ذلك النار ونتخذ الوقاية منها لأنها حق لا مرية فيها لينكسر منها القلب ويتقي الله ويخشاه فكلنا موقنون باليوم الآخر ونعلم أنه حق لا مرية فيه فلنستيقظ قبل أن يفاجئنا الموت وسكرته ويهل بنا ألم الموت وحسرته ونودأ في حفرته ويدل علينا علم الموت حسنتي ولولو في حفرتي إما أن تكون روضة لرياض الجنة اللهم اجعلنا من أهلها وإما أن تكون مفرة من مفر النيران اللهم أجرنا من النار عباد الله هناك من الناس من لا يدرك ذكر الموت ولا ذكر القبور وذاك وربي من تلبيس إبليس الرجيم حتى يعيش الإنسان في غفلة ولهو ولئيم فتكون عاقبة أمره خسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عنس بن مالك رضي الله عنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تري القلب وتدمر العين وتذكر الآخرة ولا تكون هجرة يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرهه وقل حسده فلا يعبثن بكم الشيطان فالقبر لا بد أن تأتيه شئت أم أبيت فلا تخدع نفسك وابصر الأمل فالسفر طويل والزاد قليل ونحن كلنا على وجه من الاجتهاد فإنا لله وإنا إليه راجعون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم ألهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحجك وبارك لنا بالحلال من رزقك ولا تبدأنا بين خلقك يا يا خير من دعا من دعاه داعي وأفضل من رجاه راجي يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات هب لنا ما سألناه أكد رجاءنا فيما تمنيناه يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في ضمائر الصامتين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكننا معهم في دار القرار اللهم ألف قلوبنا برجائك وقد رجعنا عمن سواك يا رب العالمين اللهم إنا نعلم عيوبنا فاسترها وتع... اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فقدها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما اوليتنا من نعمك وله خيرها فداؤه ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا كتبته ولا عدوا الا هزمته ولا هدف من حوائج الدنيا إلا كليتها ويسرتها لنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معه بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاة